ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci da muke karatun littafin al-muqaddimatul izziya muna cikin bayanin hukunce-hukuncen kiran sallah da ikama ko daidai nan muka tsaya wuce hukuncin kiran sallah da ikama amma da takwas فصل ما يتي وسنن الصلاة ثمانية عشر سنن صلى سفر الله ودابو مشاة مسلم الأولى تفرق قراءة سورة قراءة سورة كما أنه كبيان تكن الأخضري والجماوي سوى قراءة سورة سنة بفر الله أو ما يقوم مقامها فوقما أبن الذي تياوى مزين سورة karatun da shi ma sunna بعد الفاتحة bayan fatiha fi subhi wal jumu'a wal ulayayn min ghayri ma min fara'id al a'yan wato a cikin sallan asuba da kuma cikin sallan juma'a da kuma rakawoyi guda biyu na farko daga wani sallan juma'a da sallan asuba assalamu alaikum masa'a min fara'in bil ayan daga farillai waɗanda suke na aini ne akan al'umma ma'ana sallar isha'i da sallar magariba ko rakawoyinsu na farko ana karanta shi ne ba da yi wa min gairi ma min fara'in bil ayan الثانية سنة تبيو القيام لذلك أيوة دوم ونه rayuwa domin karatun sura a cikin sallah shi ma sunna a tsarika ta uku aljaru fil ulayen sunna ta uku shine bayyana karatu a cikin rakawai guda biyu na farko min al-maghrib wal isha daga sallar magriba da kuma sallar isha wa jumlatu subh da sallar asuba duka baki ɗayan wa shafi wal witri da shafi da witri wato bayyana karatu a cikin rakawoyinsu shi ma sunna wal jumu'a haka ma jumu'a bayyana karatu a cikin ta sunna wal idai da kuma idi guda biyu idan azumi da kuma idin layya wa nawafilin layla da nafilin dare tun daga magariba tun daga bayan magariba har zuwa rakatul fajr duka waɗannan rakawoyi na dare ana bayyana karatunsu mun gane ko na bulbulin dare bayyana karatu wasu ko bayan magariba ko bayan shayi kana na gida bayyana karatu wasu amma sunna wato aka yi dole bayyana mari sunna shi ne ka bayyana karatu irin ba bayyana ka kai kamar kana mana za ka jiyar da kanka musamman idan ya ga mutum cikin masallaci ne mutane na nabin fili to ba za ka daga murya rawa domin kada ka ɗauke musu hankali ko kuma ka shawwasha musu tunaninsu amma dai an yi so mutum ya bayyana karatu a cikin na bila ta dare tun daga bayan magariba bayan isha har zuwa raka'a wal istisqa haka ma sallar roƙon ruwa ita ma bayyana karatun ta rasawi guda biyu da ake bayan kare su a yi hudu ba bayan kare hudu ba a yi addu'a wannan ma sunna ne bayyana karatun su الرابعة سنة تهدو الإصرار فيما عدا ذلك بوي واجكين أبين بيكي سابان ون والسر ما لا يسمع سر شيني أبين دبائج بأذن لكل ما نباج شبه كل شيء يتم من سر والجار في الأذن بينا وكما كيشي شيء إلا ولا كيشي لكل Oh. sirri da bayyanawa sunnoni ne masu ƙarfi sunnoni ne masu ƙarfi duk ba mun karanta cikin hankali ba sunnoni ne wanda suke masu ƙarfi barin sai yana sa a rafkanwa a cikin sallah barin ka rafkanwa ne wanda rafkanwa da ba ta da ruwa sai da mi sujada tambihun fadakarwa lau qara sirran da mutum zai yi karatu a ɓoye fi mahallin jahri a cikin bajiran bayyana wa au jaharan ko kuma da mutum zai yi karatu a bayyana fi mahallin sirri a cikin wurin koyewa hamda da gangan au sahwan ko kuma ya yi da mantuwa al'ayata aya ɗaya wal ayatai ko kuma aya biyu lashe a ne babu komai a kan shi aya ɗaya ko aya biyu kawai la tsaron dalika idan ya zama ya yi haka yawa to mutum zai nuce nan mutum zai sujada amma aya ɗaya ki kaga tambayar ta faru aya ɗaya ko aya in mutum yi ma'ana kamar sallar azhar sai ka bayyana aya ɗaya ko aya cikin surat al-fatiha ko kuma cikin sura sai ka tuna a sha azhar ce kake sai ka ci gaba babu komai a kuma ko kayi da gangan ko kayi a koyi abin da zamantuwa da rabtanwa babu komai a kuma ko kuma cikin sallan magariba sai ka boye kamar cewa shi magariba ta ko kuma da gangan ma kai aya ɗaya ko aya ko cikin fatiha ko kuma malami ce ni la shay'a alayhi babu komai a kai amma idan tsara amma idan mutum ya karanta aksar min ayatayn hiya da aya guda biyu wa tazakkara sai ya tuna cewa lalle yana cikin sallar da ake boyewa ne ko kuma ya tuna yana cikin sallar da ake bayyana wa ne قبل وضع يديه gabanin aza hannuwan shi guda biyu ala rukbatai akan gwiwoyin shi guda biyu ma'ana gabanin me gabanin raka ta kullu kamar can baya mai bayani cewa raka tana kulluwa da me da aza hannuwa guda biyu bisa gwiwoyi da mutum ya aza hannuwa bisa gwiwa ya yi raka raka a ta kullu a yada to mutum zai maimaita ummar qur'an ko al-qur'ani ne suratul fatiha والسورة قوم زي ميمة سورة معنى إنك كرنت آية أكو أبيني تدور كوي كيف تنا أشي صلى أظهر ذيك كوي تأجي بانك كرنت آية أكو وسيك كوما بايا in ba ja ce suka koma baya ka faru da daga farko ka ci gaba da karatu sai sura ce suka sake maimaita wannan sura ka koma farkonta ka sake karatu shi ne ba da a'ada ummul qur'ani wa sura mutum zai maimaita سورة الفاتحة بتنزل من السورة وإن تذكر وأن إذا هم تهدنا لقبال مي أضع أنه إن شاء الله ويوش بالأبي وإن تذكر إن متن يتنا بعد وقت يديه على ركبتيه باية طولة أنه شو بدابي أكم ويوين شلا يرجع أنا سبيل الله لأن عند لأن أفضل ركعة ومن كل ركعة عند ابن القاسم أو لابن القاسم بن القاسم المجري إمام مالك منه كنا عبد الرحمن بن القاسم كنا وانا يروح تلتاين لأجي كنا المدونة الكبرى الشبكة ده إمام مالك إمام مالك هنا تنبي إمام مالك إمام مالك بن عبارة عمسة أنا تنبي إمام مالك إمام مالك بن عبارة عمسة هنا روح مساوة haka zamu da tsarin da ake cewa al-mudawwana al-kubra al-majri imam malik to a wurin shi kullu raka'a bi raf'ir ra'si min ar-ruku'i da dago kai ne daga ruku'i ba da da da aza hannuwa bisa gwiwoyi ba shi a wurin shi mun gane ko wannan duk mun yi shi tambaya ne magana kulluwar raka a wurin ibn qasim da wurin wani shi to malam yace idan mutum ya karanta aya uku cikin fatiha ko cikin wani ta ko cikin sura kahin raka ta kullu mun gane ko to mutum zai zai mai mai wannan sura ko fatiha ya sake karatun amma in ya zamanto bayan ya aza hannuwan shi ne guda biyu su gulguli mala yake mutum ba zai koma ba zai koma ba ya sake karatun ba sai a kuma sura ba saboda ni har yanzu hannun shi na bisa gwiwa raka ba ta kullu ba a wurin ibn Abbas domin bai riga da bokan shi ba illa fi masaila sai cikin waɗansu matsaloli kawai wurin ibn al-Qasim cewa raka tana kulluwa ne da bokan amma banda waɗansu matsaloli min har da cikin waɗannan matsalolin hadihi wannan matsalar da muke magana a kanta فإن عقدها دومون قلوة تركع بوضع يديه تأبها توجه بدابي على ركبتيه فسبويش قال بابهم ساجم مالميك لو ترك دام تزبر الجار بينا وعاملا لغنغم فقيل ولن ستيس كتير أو أن قول الزياكة يستغفر الله تعالى زين مغافرا عن ذلك من قال زين مغافرا على سبحانه وتعالى wala shai a alaihi babu komai a kan ya gari sallar sai ya suke sani domin ya yi abu da ke sabanin shari'a amma babu rankanwa a kan wakila a wani zancen kuma aka ce tafkuru salatuhu sallar shi tana lalacewa لأن هذا دومون ونم من التهاون بالسنن yana daga cikin wasa da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sallar safa ce كما يتهاون بالفريضة كما يلا متين كي وقال فرلا يكي سكيد فوق فوق بيدن كده درجة با بيدن كده مسي با الخامسة مسألة تهدو وكما سنة تبير كل تكبير وكل تكبيرة هو تكبر سنة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام بل نكبر حرام نكبر الذاكر كل سنة wanda za ka sujjara sunna wanda za ka ɗabuwa sunna wanda haka ya ka ƙare sallah duk wata kabbara in dai ba kabbara shiga sallah ba to dukkan su sunnoni ne ita kaɗai ce wato farilla as-salisa ila tasi'a sunna ta shida zuwa ta tara na bai da kuma بإذن الله لا بين الأول نفرق ما الجلوس الأول وتسمى نفرق إذا صلى زمان تتنى زمان بيو تسمى نفرق wato fi ma fi julusa da cikin sallar da ke da zama guda biyu to wannan zama na farko sunna ne wata shahudul awwalu haka ma ta abin nan sai ya ta farko ita ma sunna da tsari da sai ya ta sunna bil lafzil warid fihi da lafazin da yazo a cikin shi wa wa shine at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأن تهياتك karatun tahiya ne wani addu'a ne da yake na zaman tahiya tahiyatu lillah gaisuwoyi sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ne shi kadai azzakiyatu lillah kalmomi da daddu tsarkakakku sun tabbata ga Allah at-tayyibat masu dadi as-salawat wato salloli da addu'o'i sun tabbata lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum أيها النبي أمن تبدأ كنك يا كي النبي ورحمة الله رام على تبدأ كنك يا كي النبي وبركاته إلى البركون أن تبدأ كنك يا كي النبي السلام علينا أمن يا تبدأ كمو وعلى عباد الله الصالح وأنا ترى جملة هي ya zama cikin hadisai ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma abin da zai ji shine mutane kullum su dauki addu'a guda ɗaya cikin abinda wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ilmantar da mu ya karantar da mu mu yi wannan mu yi wannan mu yi wannan tanawwa ba abin da ya tafi da ranar sa ba a rike daya domin kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu da wayar da zamanin suna yana wannan sai sai dai ban san bid'a yasu lillah ya zaki yasu lillah wani ya mamanta yadda ake yi wani ya ɗauke ta ba ta sunna manzala sama wannan kuma jahilci ne bai da kyau أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العشرة وتسنى تقوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلاتي مع النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير أتكين تيا دكش فيما سنة لكبير لما دي يوم لو أدلنا لو أدلنا أبو الله من يبين استنبايا وأن السنة تي أتكين سنة أبلنا مذهب مالكية خاص dan da sauran mazhaburi a wurin waɗansu mazhaburi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama na farko da nabi duka farillai ne guda biyu wajibobi sallah tana bacewa in mutum bai yi su ba sabanin abin da ke wurin malikiya sunna ce kawai ويشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لكالولي ديوة هنا لكالولي كالولي كالولي يعني كلا كلا وقال ايضا قال ايضا شيء مشهور شيء سنن شيء اكبر شيء مشهور amma shi wannan na ibrahimiyya din yana da kaloli daban-daban kuma duka ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke son karin bayani ne zai dauki littafin jilawul ashab fi fadl salati wa salam ala khairil anam na ibn al-qayyim rahimahullah littafi ne wanda gabanin shi ba a rubuta kamar shi ba kuma bayan shi ma ba a rubuta kamar shi shi da kanshi ya bani kace wannan littafi kat annabi kitaban lam yu'allaf mithluhu na rubuta littafin da har yanzu ba a rubuta kamar shi da kuma yanzu ban wadi cewa har yanzu ba a rubuta kamar shi gabanin shi ba a rubuta ba bayan shi ma haka littafi ne mai kima sosai ya bari ya fara shi da salati da manzala sallallahu alaihi wasallam da farko addu'o'in da manzala ya karanta da su na salati sannan biyo da sharhin wane ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar Muhammad din nan da ya zanta karanta ta goma sha biyar dan kalmar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da falala da darajar da su da matsayin da ke ga manzalar sallallahu alaihi wasallam sannan ya biyo da ali sannan zaujati sannan ashabi sannan wuraren da ake manzalar sallallahu alaihi wasallam salati haka da lissafi ne wanda yake mai kima insha Allah Allah ya ba mu dama ta rana za mu sai a nan wurin Allah ya الحادي عشر مسألة قوم شهد قول سمع الله لمن حمده فقد سمع الله لمن حمده للإمام والفزي قال الإمام لكما وأنك تصلى شكلك سمع الله لمن حمده وفي السنة ذلك في السنة ونصلى wannan duka wurin malikiya a wurin waɗansu sami Allahu liman hamida wato liman zai bari mamu ma zai bari bayan kuma ya inganta daga nan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan bai daga cikin abin da zai sa ake ja in ja da garraba tsakanin mutane wanda ya fahimci ana yi ce wanda kuma bai san ba zai gane الثانية عشرة والثالثة عشرة مسألة تقوم شاء أكبر تقوم شاء بما لا يسي الرد على الإمام مير سلم أكل الإمام إذا يأتي السلام عليكم ورحمة الله فتي السلام عليكم ورحمة الله والرد على من يساره لكما مير سلم أكون وندي أبنشي الرابعة عشرة مسألة تقوم الشاهد الجار بتسليمة التحليل فقط بينا وسلم بتارة كتير صلى كعي معناها كفر قول السلام عليكم ورحمة الله أو المالكية سنة تبيكم هوا بذاك بينا بذاك من كذا كذا السلام عليكم ورحمة الله shine abin da yake ne aljaru bi taslimati tahlili faqat bayyanawa da sallama hita daga cikin sallah kai banda ta biyu alkhamisata ashara sunna ta goma sha biyar al-infatu lil imam yin shiru domin sauraron liman fi ma yajharu fihi cikin abin da liman yake bayyana wa a cikin shi in liman na karatun fatiha ko sura take shiru in dai liman na bayyana karatu a wurin maliki ya shiru ba kuma wannan shirin naka sunna ne mun gane ko mana ba za ka rinka fatiha ba sai in liman ya yi shiru a wurin malikiya kenan sallan asuba ba za ka rinka fatiha ba saboda bayyana karatun da ake mun gane saboda karatun fatiha liman karatun fatiha ne gare ka kai mamu amma idan ya zama to magariba ce rakawoyi guda biyu na farko duka shiru kana sauraron shi in ya shiga raka ta uku ya koyi ka zika yi karatun fatiha da su ko kuma kai karatun fatiha shi mun gane wannan shi ne ba na al-infatu lil imam ya shiru ga liman fi ma ya taru fi cikin abin da liman yake yin bayyana karatu a cikin shi in ba a yi shi a karanta dama ana magana inda yake bayyana a kenan kana shi in ba ya kai ma karatun shi kuma shi ke suka suka bada karatu as-salisata ashara sunna ta goma sha shida as-sutratu lil imam wal sutra ga liman da kuma mai sallah shi kadai ba tare da kowa ba shi ne limamin kanshi tsakanin mamu babu sutura liman sutura ce haka ne ko na raka bai dace wa mutum yanzu yana sallah ba tare da yasa sutura ga wani ba shi kare ke sallah mutum ko cikin masallaci ne ke kokarin inda za a tsayawa ya sallah ta yadda wani ba zai wuce gaban shi an gane ko to wannan sunna ce daga cikin sunnonin sallah wa yaqtamul marru mai wucewa bayna yadayil musalli gaban mai sallah yana yin sunubi إذا كان له مندوحة إذا ينا ده wani sarari wanda za a yi wucewa mutum amma zai zo yi ta gaban mai sallah to ya yi zuri mun gane ko ya manzala sallallahu alaihi wasallam yace da a ce mai wucewa gaban mai sallah ya san zai akwai tsawon shekara kaza mai sallah ya kare da ya san layin da ke gare shi in ya wuce gaban mai sallah da ya kasance ya hakuri tsawon shekara 40 ko tsawon kwana 40 ko tsawon awa arba'in ko tsawon mulki arba'in dai arba'in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutum ya tsaya din nan har yayi arba'in ya yi alheri gare shi da ya wuce garin mai saboda zunubi ke akwai mai girma wannan idan ya zama to masallaci ne rairan masallatan mu amma ka je harami na Madina ko na Makka ba ka yi hana mutane su ci gaba in kuma kace za ka yi aiki da wannan sunna za ka ba za ka yi sallah don akwai waɗanda su abinda suka karanta a wuce gaban mai sallah ba laifi ba sau da ka za su gaban ka kana su su suna dawo ko sun wuce kana cikin turawa zai ga wani ya wuce ta gaban ka ko kuma ne ya yi tuma sanan maka ko wani bawa Allah ya rasu ba da da muka je ake haji ina bayan shi sannan garin ne ina bayan shi wato yana sallan nafila kaya ta da sallan farilla cikin makka kusan ka'aba yana kayan yana kula ya wajen mutu talatin yana sallah raka a biyu ya yi baya ya yi gaba ya ga wani zai ce ya yi gaba in ya ga wani zai abin nan yi baya in wani zai ce ya tare shi ya tara wannan haka yake sallah ya daɗe bai yi sallah ba ina baya yana kallon shi saboda haka kenan idan akwai larura ba yadda za ka ce suke sallar kawai wanda ya wuce gaban ka shi ne kallon kuma dole ne ma saboda wuri ne na jama'a nan wurin Allah subhanahu wataala ba zai kama mutumin da ya wuce gaban mai sallah saboda ba wurin wucewa dole sai an wuce ta gaban mai sallah ba magana sutura ko kasa sutura musamman mutanen azizi ne pakistanai da da indiya da sauransu kutu kutu za ka sun sun wuce da tsakanin ka da sutura za su wuce amma ka kawa su ba ruwan za ka kawo ba su da hankali السابعة عشرة ولا متعلين لا ganin da waya kaga mutum cikin su ba da gini amma su ba mutum su gemun su ba na sunna ba ne dali na al'ada ne kuma ga mutum da dindimin mai gini amma ba yin sunna shi bai san mai kunya ba wallahi kana tsaye da zaman ka zargawa yana tusa ya wuce wallahi su ne gini fir fir fir yana sa mu abin da ya samu sai da yi wani babban malami amma akwai malaman cikin su waɗanda sun san shari'a ba ba suna kiyaye ta السابعة عشرة مسألة تقوم شاء سنة تقوم شاء بقي الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني ƙari a kan abin da yake isa sallama daga zama na biyu wannan duka mun yi bayani sami na tashara suna ta goma sha takwas ta ƙarshe azza'idu ala miqdari tumanina abin da ya tsara kan gwargwadon yin natsuwa a cikin zama na ƙarshe duka waɗannan dai abubuwa sun riga sun gabata a cikin wannan da faslon wa mustahabbatu salati malayin ce mustahabbobin sallah tajiru ala talatina fadila sun kai ko suna karuwa akan wato falala ko kuma mustahabi 30 al'ula ta farko qira'atul ma'mum mal imam fi sirriyyah karatun mamu tare da liman a cikin sallar da ake koyewa idan liman na karatu baka san bai karanta ba sai ma sai kai karatu wannan mustahabi ne الثانية مستحب نبي رفع اليدين عند الشروط daga hannuwa guda biyu a wurin warawa fi takbiratul ihram sun kabbara harama faqat kawai ma'ana ne da kare za ka daga hannuwa bayan wannan za ka da daga hannuwa wannan a fahimtar malikiya ne haka ne ko amma da sun zuta nan sallallahu alaihi wasallam ya ruku yana in ya dago daga ruku yana in ya sujada yana in ya dago daga sujada yana in yi in za ta yau sujada ta yanayi in ya dago zuwa duka yana daga hannun shi ya daga hannun ya kabbar ko ya kabbara tare da daga hannun dina mal malikiya wato kawai wurin kabbara harama ne zaka daga hannun shi daga nan ba ka kara daga hannun ka kura kana rike hannun cikin sallah faqat yuhadi bihi ma man kibai zai dablanci kawadin shi da waɗannan hannuwa guda biyu na shi qa'imataini suna tsaye su hannuwan nashi جميل شيء وتطويل القراءة طوي تكرادو في الصبح تجين صلى أصبار الظهر إلى أظهر شيء ما مستحبي يعني إذا إذا أنتم مستحبي وتسنة ما مستحبي لا أظن في بني تكون سنة مستحبي أما بين كريس domin tsawai da karatu cikin sannan asuba abin da ya zama isa ya zama duk musafi saboda bayan ka akwai akwai jahilai wanda ban san me kake karantawa akwai mara lafiya akwai masu hanzari wani tana yi haka dade ba ya jimirin dadewa ya tsari da shi ko bayan gari wani kuma ba ya yi wannan jimirin shi ka nan sallallahu alaihi wasallam yake a takaita mu mutane sallah ban kawai ba mu ta yadda za su damuwa da sallah saboda haka ke ne zama to mustahabbi ne wannan in mutum ya yi karatu ya yi sallah masu ba da kullu wallahu ahad ta shi tai saboda bai tsawaita sallah cikin asuba kawai da karatu cikin sallah asuba ba ta abi mun gane ko da mutum ba ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu'az aftanan anta ya mu'az dan ki tuna ne kai kana so ka kawo mana fitina wa mu'az dan me baka karanta wasan su buhari sauran su amma wannan bai kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawai da sallah mun gane ko ba ka cewa ai ga yadda manzon Allah yake to shi manzo Allah yana tsawaita sallah kuma yace mu'azu ya bar tsawaita ko haka mutane suna sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya saba kai koke wani manzo Allah ce manzo Allah kana sai samu sallah ai sallah bayan manzo Allah ba dai take da bayan mu'azu ko shi ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'azu amma shi yana yi saboda ya san ba dai suke ya shi annabi Ibrahim daraja ba mu'azu saboda haka ba wanda zai sallah ba manzo Allah ya ce ba ya kare babu shi wanda ya zalla ba mu zalla an aka kwana ana yi daɗi da shi a kwana a yi na a kwana a yi na in aka yi wata ana yi wa kace ka gaji barka da ai kaga wannan wanda ya zo bayan manzala sallallahu alaihi wasallam sallah aka kare suratul baqara aka shiga nisa ta ran al-imran ya zo ne sai ce amma sai ya ko ba ka amma su wadancan wanda suka mu azumi suka yi zo suka yi karo mun kawo karawar manzala sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita musu sallah saboda haka kenan in kai kare za ka yin sallah shi ka tsawaita ko in ka san mutanen ka san su uku ne ko wani ko biyar ko shida ka san kowa dukkan ku almajirai ne ko dukkan ku malamai ne kun san kima wannan tsayo su ku yawo amma masallaci na tara mutane kala kala akwai wanda za yin kuwa in yi jan tsawai da sallar kuwa ta kush to da wani ya taɓa tsawai da sallar yana tai wallahi cikin mamu wani ya zo ya kama kunnan shi to yana kun wallahi cikin mamu yana sallah ba saboda haka ke dan akwai kuma wanda muka yi sallar arfa a mun yi abin da azuma arfa mun sha ruwa ke nasa kai masallaci muna cikin shan ruwa ko da kira sallah muna shan ruwa ka da sallah saboda tsakanin mu da tsakanin mu da masallaci da dakunan kwanan mu akwai nisa yau da da karan ko ruwa shi ka da masallaci da kawai sai ka mu zuwa da sa'a yana cikin yana cikin shayi da shayi wani dan inda ne zai daya biyu uku hudu sai dai kai kisa annabi ibrahim ku shayi na hudu واغفر لأبيه لو كان من الضالين يقول إنتم آمين زيدك يا ممكن يا مطعم كتاب saboda haka kenan kawai ta karatu sun sallah su ba sun sallah ba ya danganci halin mutane kiza a rike suka da jiya musu habbi ne lakin fi subhi atwa sai a cikin sallah su ba ya fi tsawo وتفسيرها في العصر والمغرب تكيزا ذا كم مغربا للعصر فيما سنة مصحابي وتوسطها في الإشاء تكيزا ذا أجل صلى الإشاء وإن صلى الإشاء تجي أتجي شراء فتانا أصبع دا أظهر للعصر دا مغربا kai a tsawar ba ba ta kai kuma amma kuma ta wuce na ta wuce ta wuce magariba ta tsaki ake وتقصير الركعة الثانية عن الأولى كما تكيت ركعة تبي daga ta farko a gajarta take raka ta biyu ana gajarta ta daga ta idan mutum kamar da nan sallallahu alaihi wasallam ke cikin sallah asuba dan sallallahu alaihi wasallam misali ranar juma'a ana karanta suratul sajda raka ta biyu zai karanta suratul isa kaga suratul sajda ta suratul isa da shahi daya ina annabi sallallahu alaihi wasallam yana gajar saraka a tabi daga ta farko wanda ma mustahabi wa tafsir al-julus al-awwal an al-thani da kuma gajar ta zama na farko daga nabi na farko ta hiya kawai za mutum ya tashi amma nabi za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi addu'o'in da suka tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlu rabbana wa lakal hamdu da fadar rabbana wa lakal hamdu shi ma wannan musahabi للمأموم جمام عند قول الإمام سمع الله لمن حمده ألوك جل لمن سمع الله لمن حمده لمن يتي ربنا ولك الحمد هو اللهم ربنا لك الحمد وللفرد لمن سلى شكري بعدما يقولها باين يا فقيدة باين يا فقيدة سمع الله لمن حمده سيتي ربنا ولك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود تسبيح في الركوع والسجود الشيما مستحب والتأمين سرا da kuma yin amin a koyi wani ne ke amin koyi a wurin malikiya shi ne wa shi ne liman liman yana waɗin amin koyi amma mamu za su bayyana wa وهو قول آمين شيني قدم آمين بعد الفراغ من الفاتحة باين قاري كراتم فاتحة بالمد يمد مع التخفيف تعالى السفة وتعوى أنا آمين ذاك اليوم آمين للميم يا زمن تومي مخفف آمين ده كسرة كوي ذاك الشيء ba zai zama to maddul kalmiyil mufassal ba wala su kuma malamai suka ce za ka faɗi shi da wato maddul kalmiyil mufassal amin an gane ko tare da gunna a cikin min ismullahi ta'ala sunan Allah subhanahu wata'ala ne wa nunuhu mazmuma nunun shi mazmuma ce alan nidai akan kira التقدير والتقدير ما ليس قدر شيء يا آمين malamai wasu malamai suka ce amina din sunan Allah kamar ka ce ya amin ya Allah subhanahu wata'ala mai wannan suna ka karba mana ba kai adda ba ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim addu'a ce kai sai kace ya Allah ka karba mana kada ka san daga cikin yahudawa ko nasarawa Allah ka karba wannan addu'a istajib du'ana ka karba addu'a mu wala yu'minu al-ma'mum ma mubayyin amin khalf al-imam bayan liman fil jariyati a cikin sallar da suke ta bayyana karatu illa idan sami a kira'atahu sai wa in ya ji karatun liman kenan ba kai ba kace ko kuma in ka ji wasu mamutun ce amin kenan liman ya ce wala dalin kai ma sai kace wal qunutu fi subh faqat al qunut ba cikin sallar asuba kawai ita kadai banda zuwa sallar asr sallar magriba banda isha'i shi ma mustahabi ne بعد الفراغ من القراءة bayan karewa daga karatu fil raka'ati thaniya a cikin raka'a ta biyu qabla ruku'i gabanin ruku'i sirran a boye wa lafzuhu lafazin al-qunut shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nusli alayka al-khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق wannan ma ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke amma ba wai tabbata cikin sallar asuba kadai bane daga cikin addu'o'i ne na alqunut Allahumma inna nasta'inuka ya Allah muna neman taimakon kai kadai nastaghfiruka ko muna neman gafararka wa nu'minu bika muna imani da kai wa natawakkalu alayk muna dogaro akan ka ya Allah wa nusni alayka alkhaira muna yaban alheri gare ka kullahu dukkan alheri wa nashkuruk muna gode maka wala nakfuruk ba mu kafirce maka wa nakhna'u laka muna kaskantar da kanmu gare ka wa nakhla'u muna tube kowa sai kai kadai ke cikin mu wa natruku muna barin man yakfuruka wanda yake kafirci ma muna bara'a da shi Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta wa laka nusalli kuma kai kadai muke ruku kai kadai muke musalla wa nasjudu kuma kai kadai muke duka ma wa ilayka nas'a zuwa gare ka muke ta sauri da abinda muke ya Allah muna gaugawa ne mu kai wurin ka wa nahfid kuma muna sauri narju rahmatak muna kaunar rahmaka wa nakhafu azabaka jidda kuma muna tsoron azabar ka wadda take azaba ce ta gaskiya tabbas sai kai azaba ga wanda ya kafirce ba wannan azaba muna tsoron ta inna azabaka bil kafirin mulhaq lillahi azabaka bil kafirai azaba ce mai tarda wa du'a ba da tashahhud zani addu'a ma bayan sai ya tabi shi ma mustahabbi ne wa taqdimu yadayhi da gabatar da hannun shi guda biyu hina yahwi bihi ma lokacin da yake sunkuyawa da hannuwan guda biyu da sujudi domin sujada ala rukbatayhi akan gwiwoyin shi wa taqdim rukbatayhi haka ma gabatar da gwiwoyin shi guda biyu ala yadayhi akan hannun shi guda biyu inda alqiyami a wurin tashi daga sujada shi ma wannan ma'ana in za ka yin sujada za ka gabatar da hannun ka guda an gare ko in wurin tasowa kuma sai gabatar da gwiwoyinka akan sai ka dogara da gwiwoyinka tashi akan shi ne abinda mala yake nuna mu da akwai sabanin mala wa aqdul khinsari wal binsari wal wusta da kuma kulla wato karamin yatsa da mai bi mashi da kuma na tsakiya shine al khinsar shine wannan dan karallama wannan duk mun yi bayanin su ko shi yake da al khinsar wannan ko shine me al binsar wannan kuma ita ake ce ma al wusta ta tsakiya wannan kuma za ta ci mami sabab sabab na nuni ya ta ke nuna mutum ko a baya tsaro ko a nuna wani gayacin ko a zage mutum da ita da sauransu ne wannan kuma na ci mami alibaham alibaham saboda shi kadai shi na wanda yake ba ruwan shi min al-yadi yumna daga hannu wanda yake na dama ma dalis sababata wal ibhama mutun ya miƙe manuniya da kuma mi babban yatsa shine maddan mutum da miƙe askababa manuniya wal ibhama da kuma babban ya da miƙe su ma'ana lokacin da za ka yi haka za a duka an miƙe su kenan ko shine abin da mala yake nuna mana min hada gare su daga waɗannan 'yan yatsu guda biyar sitta shahudai ne a cikin tahiyoyi guda biyu ta farko da ta ƙarshe wa yi harrikus sababa mutum zai zangi motsa manuniya wurin ka zangi motsa ta daga gusun zuwa arewa ko kuma daga sama zuwa ƙasa wa ya taƙiru bil isharati biya mutum zai kudircewa da nuni da babban da manuniya din na annaha masridatun li shaytan cewa guduma ce ga shaytan duk lokacin da ka miƙe dan yatsan kana tahiya kana karatun tahiya kana motsa ta to kamar kana ba shaidan kashi ne wa ya so kole yusra mutum zai shimfiɗa wato kawar shi tagu ya zo na basa ita wa wazo aliyadai ne da aza hannuwa guda biyu alar rukubatai ne a kan gwiwoyi guda biyu fin rukuyi a cikin rukuyi shi ma wannan duka mustahabbi ne daga cikin mustahabbobin sallah wa waduhuma da kuma aza su hadwa udunai dabla da kunnuwan shi aw qurbahuma ko kuma kusan kunnuwan shi fi sujudi a cikin sujada ko dabra haka ko kuma kawo su gaban kunnuwan naka wa mujabatur rajuli ko wa mujabatur rajuli fi sujudi da kuma nisantar da namiji zai nisantarwar da zai fi sujada cikin sujada bainar rukubatai tsakanin gwiwoyin shi ba bayyana mirfaƙai da kuma gwiwoyin hannun shi gwiwoyin ƙawahuwa da na hannu ya nisantar da su ba gamewa haka kamar da muka sani wajen bai kuma namiji zai kusan da sasannin shi wa bayyana fakidai da tsakanin cinyoyin shi ana da in kayi sujada ba za ka gama cikinka ba za ka wawware shi za ka raba hannun ka da ƙawahuwa wa takbiru inda shuru'i da kuma yin kabbara a wurin farawa fiya fa'ali salat cikin ayyukan sallah shi ma wannan mustahabbi ne daga cikin musabbobin sallah illa bi takbiratul qiyam sai cikin kabbara tashi minit na tayi daga rakawai guda biyu fa inna yukabbiruha lalle mutum zai yin kabbara ta ba da ma yastawi qa'iman bayan mutum ya daidaitu yana tsaye wattawarruku da kuma zama akan wato mutum ya zauna akan ɗuwainiyar shi shine attawarruku fil julusaini a cikin wato zaman guda biyu na farko da na biyu ma da wanda ya tabbata shi ne zama na ƙarshe haka ne ko mai ma ba amal ya ce ana yin wannan tawarruk din ne a cikin wato zaman da yake sallar da suke da zama biyu idan sallah zama ɗaya gare ta kamar sallah asuba ba a mata tawarru ko sallar juma'a ba a mata tawarru ma'ana za ka zauna ne kamar yadda ake zama na na tsayya na farko amma idan sallah kamar magariba kamar shayi a zuwar da la'asar to za ka yi tawarru zama na ƙarshe za ka zauna a kan mutum zai zauna a kan tsuwaye shi mun gane wannan suna tawarru wahuwa shi ne malam ya ce a fi sai ne wa bainar sajidashe ne tsakanin sujada guda biyu dukkan mutum zai wannan a fahimtar malikiya ne wahuwa an yi ne ya bai warar kihi al'aisa shi ne mutum ya shahida ya kwara da wato tsuwan ya shita hagu ilal arzu zuwa kasa wa yi kuri jirgilai mutum ya yi sadda hannun tsawon shi guda biyu jami'an duka min janibai al'aiman daga ainihin abin nan min janibi al'aiman daga bangaren shi na dama wa yansibu qadamahu al-yumna mutum zai kaba kawai ta dama wa baqina ibhamin yumna da kuma cikin babban yatsan shi babba na dama ila al-ardi zuwa kasa wa yusbil yusra sai ya lankwashe kawa ta hagu wa yadau kaffaihi ala al-fasidai sai ya aza sabukan shi guda biyu akan cinyoyin shi guda biyu kaga ya isa in tsaya ne ko wanda ya sa na ita kwarara da gudu saboda sun abubuwa ne mai rigya mun karanta ba ji abubuwa suke yan kaɗan ne kawai Allah wa Allah don da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada shi baki inda muka yi ba daidai ba kuma Allah ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin kasashen mu na musulmi ba Allah ba mu kwanciya hankali Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين